بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren lahadi biyar da watan sha'ban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 25 da wata na biyu ilariya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da darasin hadisi halka ta hadisi da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallaci mai tarin albarka na annur da yake unguwar makoyar amare a wannan gari mai tarin albarka na tawa yau za mu tashi darasi na 28 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi darasi na 28 a jerin haka ne? a jerin karatun da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai tarin albarka na arba'un nawawi na Abu Zakariya Yahya bin Sharf an-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala zamu tashi kan gaba ta hadisi na 36 muga in zamu iya tsallakawa mu kai da hadisi na 37 da yarda Allah subhanahu wataala sai muna saura san saura hadisi guda hudu ko biyar idan mun karanta hadisi guda uku a yau kenan sai mu zo ƙarshen littafin da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Malita an abi hurairata radiyallahu anhu, anin nabi sallallahu alaihi wasallam ƙala, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya, nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yau mil ƙiyama. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العون ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمه سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن تبطع به عمله لم يسرع به نصبه wannan hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2699 hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda alin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa daga annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam manzon Allah yake cewa man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya duk wanda nafasa bi ma'ana wasa'a duk wanda yayyalwata ko yayaye wa mutum mai imani abinda ya kuntata masa shine qurba damuwa da bakin ciki na rayuwa da ya addabe su a wannan duniya to kai a matsayinka na mutum mai imani sai ka yaye dan uwanka musulmi wannan damuwar da ta yayi ta mamaye masa zuciya ina fatar mu fahimta abin da ya zamanto watan yana bakanta masa yana kuntata masa a rayuwa to sai annabin Allah ya ce nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yawmi yawmin qiyama wannan cikin masail addi masail ta rayuwa da ta addini idan abunda ka yaye musulmi na duniya ne ko na addini to kai ma Allah subhanahu wataala zai yaye maka watan daga damuwa qurab bakin ciki na duduna na ranar tashi alkiyama kaga aljazaa'u min jinsil amal wannan jumlan na karantar da mu aljaza sakamako daga jinsin aikin da mutum ya aikata ne abinda kai na yayewa musulmi damuwa to hakan Allah subhanahu wataala zai maka na yayi maka damuwarka sannan kuma idan aka kwatanta damuwar duniya idan aka kwatanta da damuwar gobe alkiyama ba wani abu bace ba a doka damuwar duniya ba wata abu bace idan aka kwatanta da irin damuwa a gobe alkiyama Allah subhanahu wataala ya kare mu da shiga a damuwa ranar tashin alkiyama daga duk wanda ya yaye wa dan uwansa musulmi abinda yake damuwa sai dame sa ya hana masa jin dadi ya hana masa walwala a cikin al'umma ya hana masa zama a cikin garin sa sai ka je ka yaye masa wannan abun to in Allah ya yarda kai ma a gobe alkiyama duk wani bakin ciki na da ake haduwa da shi a gobe kiyama Allah zai yaye maka ba ana ba za ka shiga cikin wannan abun ba yanzu misali mutum ne yake da iyali masu ɗimbin yawa masha Allah sai ta kama Allah ya jarrabe shi da talauci sai yake zuwa gun mai bashi ne mai shago yana amsar bashi har bashin ya taru kuma abinda yake sa tsammanin ne ya samu ya biya bashin bai samu ba sai ta kai yanzu mai bashin wanda ke basa bashin har ya kai baya basa bashi saboda abun da ke gunsa ya yawaita kuma sai ta kasance shi wannan da ake biya kunya ta kama sa har bai iya bi ta hanyar wannan mai shawo kuma hanyar sa ce amma sai ya kewaye sai ka gano da wannan abun sai ka zai ka tambaye mai shago nawa ne kage abun yana takura masa ko tunda har baya son ya ida ya hada ido hudu da da mai shagon ashe akwai abun yana yana kuntata masa a rayuwa sai ka falshe sa ka biya masa wannan bashin ka zamanto sanadiyar sanya sa a cikin farin ciki to kai ma in Allah ya da aka je kiyama wata damuwa ta kiyama za ta shahe ka ba yadda kai hidda wancan bawon Allah cikin damuwa waka Allah subhanahu wataala zai hidda ka a cikin damuwa ranar tashin alkiyama wannan abin shi ya karanci a cikin al'ummar musulmi shine lura da halin da bayin Allah suke cikin a taimaka musu wannan abun yana da karanci kwarai da gaske ga mutum yana da buƙatar agaji da taimako wai wani yana jira sai ka zo ka faɗi sirrinka ayi maka sannan za a yi kuma ma ina ma ana yi na sai an ƙare a ce wallahi ina jiya ne ai jiya na tura ina shaka ai ɗazu na tura kuɗi abun nan kaga wannan wannan sai zaman to albas tozarci da da kaskanci a rayuwa kuma sai annabi ya ce yawmal qiyama damuwar ranar tashin kiyama yana karantar da mu ashe ita alkiyaman nan za a tabbatu za tabbace ba makawa sai an haɗu kiyama to me yasa aka suna mata alkiyama limaza summiyat bil qiyama me yasa ake kiran alkiyama da alkiyama malam suka ce ana kiran alkiyama da alkiyama ne saboda ababe guda uku saboda abubuwa guda uku shi yasa Allah ya suna ma alkiyama da alkiyama ranar tsayuwa ala wazni fi'ala ko abana farin shine annan nasa yaqumuna fihi min quburihim tabbas mutane suna fituwar ga cikin kaburran su a wannan rana mutane suna fituwar ga cikin kabarin su ba wanda za a zai saura a cikin kabari kowa duk dadewar ka a cikin kabari to idan aka tashi kiyama sai ka fito qur'ani ya tabbatar da wannan a suratul mutaffifin Allah ya ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tashi zuwa ga ubangijin talikai da mutane za su tashi zuwa ga ubangijin talikai kuma hadisi ya tabbatar hadisin imamu muslim cewa innakum tuhsharuna kaga za a tayar da ku za a karkada ku ashe za a fita kuma ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda kabari zai fara tsagewa ya fito shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin mutane mutun na farin wanda zai fara fitowa shugaban halitta ne dan gatan Allah Allah ya kara mana son shugaban halitta Allah ka raya mu akan bin tafarki shugaban halitta ya Allah ka kashe mu akan wannan tafarki na shugaban halitta kuma ka tayar da mu ranar tashi alkiyama cikin tawagar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wannan dalili na fari kenan dalili na biyu annahu taqumu fihi al-ashhad ana ana ana tsayuwa dan ba da shaidu a ranar tashi kiyama shi yasa suke masa kiyama ana ka ana tsayuwa gaban Allah a bada a ba da shaidu kamar da Allah ya faɗa a ghafir aya ta 51 Allah ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya sai ce wa yawma yaqumul ashhad Allah ce inna lalle musu Allah lanansuru rusulana wallahi za mu taimake manzannin mu wallazina amanu fil hayati dunya da ma waɗanda suka yi imani a wannan rayuwar ta duniya Allah ce alhakin taimakon su mu ne mu muka dauki wannan abun sai Allah ce wa yawma yaqumul ashhad haka ranar da za a tsayo dan a bada shaida Allah ce wallahi za mu ka musu agaji annabawan Allah da masu imani to Allah subhanahu wataala zai ba su agaji zai taimake su haka kenan dalili na biyu da yasa ake kiran alqiyama da mi da alqiyama sai dalili na uku shi da cewa annahu yuqamu fihi al'adl a wannan ranar tsantsar adalci ake tsayarwa a ciki babu zalunci a inin alkiyama ba wanda za a zalunta duk yadda mutun ya zaman to lalatacce to Allah subhanahu wataala zai masa adalci duk yadda mutun ya lalace ubangiji subhanahu wataala zai masa adalci kuma ba kwatanta ba a Allah zai yi adalci ne saboda shi Allah shine adali na gaske ina ba da mafahimta ba irin ka shari'a ta bace ta duniya ta in kana farti kisuwa ne in aka zo aka kai ka kotu ana iya a kirayo daga sama a ce a gyara wanga namu ne a dibo article na kaza da na kaza a danyi hukka buga shi akan wannan ta aime tara kawai a wuce a'a kiyama ba haka bane wallahi ubangiji yake cewa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyama fala tudlamu nafsun shay'a Allah ce za mu daura ma'auni na gaskiya saboda ranar tashin alkiyama Allah ce za mu azama ma'auni abun auna ayyukan bayin Allah Allah ya ce bilqis ko wazal qist ma'auni ne na adalci alqist ana nihin adalci na adalci na gaskiya sai Allah ce fala tuzlamu nafsun shay'a haka sai Allah ya kore ya kawo lamu sai ce fala tuzlamu ba wanda za a zalunta ba wanda za a yi wa shari'a gaban Allah Allah ya ce in bate maka baka tada wannan shari'ar babu shi duk uban da aka yi ma shari'a gaban Allah kiyawa ta tabbata haka wallahi ta tabbata ba wanda za a ce to daga rana kaza zuwa kaza an baka wata uku in bace maka baka kai kosu ta gaba ba wata kurda fil gaban Allah kurko wace ce kosu da duka shi Allah shine karshe shine mai shari'a na karshe kuma in yayi maka kuma kas abinda zai baka mamaki shine cewa gaban Allah subhanahu wataala to ba a bukatar wasu sai an kawo aboka da wasu wasu temo na shi ka kawo temo zaka kawo gudunmuwa na na shaida ba bukata nan ne ake da bukata saboda alkali bai san abin da ke cikin zuciyarka ba idan Allah ya tambaye mutum ya ka gardama sai Allah ya ci hannu shi bayani hannunka sai shi shine zai shaida akan ka Allahu akbar hannunka da fatar jikinka za su yi shaida akan ka ba zancan wani zai idan kai ba hannunka zai in saurare da aka ce ka saurare ka zaka ce ba haka bane kai in kai sai a ce kunne su yi bayani ai rana kaza daidai minti kaza ka saurare kaza kai kaza kai kaza kai kaza annan sai ai ka rubuta kaza kai kaza kai kaza ai an kare da mutum ko sai sanya duk wata gaba a jikin dan annabi adam tana rekoda duk wata gaba amana ce a jikinka duk wata gaba wallahi a jikinka amana ce ka kiyaye ta idan ko baka kiyaye wannan gabar ba idan ka je kiyama za ta bada shaida gaban Allah cewa kai abun nan kuma dole Allah zai kunta ka akan wannan al'amari Allah subhanahu wataala ya ruha mu na asiri amin wannan shine dalilin sanya masa suna ranar tashin kiyama sai annabin Allah ya ce wa man yassara ala mu'sir wa ala mu'sar duk wanda watan ya sawwaka sahala ya sabai mana sahala ya sawwaka akan wanda wanda ke cikin tsanani kasan so da yawa a rayuwa Allah yake jarwa bayinsa da da shiga cikin wani yanayi na rayuwa kuma da ni da kai da muke muke cikin halin walwala wallahi ba dubara mu kudi a cikin wannan al'amarin garin damun Allah ne to in Allah ya ga dama ka ga ba shugaban kasa a sai a waye gari shugaban kasa a gidan kwaso amma hankalin kai baka shugaban kasa wanda da ziniya da komi da jami'an tsaro ba ne gaba ɗaya kowa a ƙarƙashinsa yake amma kuma sai a waye gari malar jabir ga shugaban ƙasa a gidan kwasu ai wannan ya isa ya zama na muka ishara cewa Allah shi ne Allah shi Allah shi da ke yi Allah shi ne ke yi saboda ina son ɗan annabi adam ne ba yadda za a yi in yi shugabancin ƙasa kuma in dawo in tsari a gidan kwasu ba zai yi ba amma da yake al'amari na Allah ne da kuma sai ta waye gari yau kuke yi kuma gobe sai a juya ba gobe da sai a tura ka a liƙe nan kuma aka yi an shayi kalibi shugaban farin da ake cikin ƙasar nan wanda ya fara mulki a jori ba jori ba ne ba ko aka yi masa ba ba gasa gidan kwasa ba ai an gasa gidan kwasa sai da aka sai da kunce liƙe sa a ƙarshen ta rayuwa take fa al'amarin shi Allah shi ke yi annabi ya ce duk wanda ya sawwaka ma wanda yake cikin tsanani wanda yake cikin watan tsanani tsananin ya danganta tsanani na harkar kuɗi ko na aiki ko kuma na karatu da makamancin wannan al'amari kamar to misalin yanzu kai ne ka tsaki dan aiki ko kai jinda zai maka abu kuma ka ga yana wahala sai ka dan sawwaka masa akan wannan abu ka dan tausasa masa to Allah yana son wannan abu wannan duka fa ubangiji subhanahu wataala yana karantar da mu duwa da lamu ba kariya ce Allah ya bai wa dan annabi adam gaba daya protection Allah na kare mutun ne ba saboda baya son ya ga musulmi a cikin cikin wahala kudin ka ne zaka dauki mutum aiki sai Allah ya ce ka sauwaka masa ka tsananta masa ba a bukatar tsanani jama'a tsanani baya daga cikin sifa ta abinda annabi ya karantar da mu baya daga cikin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam tsanantawa yasa ina mamaki da mutum da zai zama to mutum mai tsanani musamman a iyalinsa ga mutum yana tsanantawa wai da sunan kuma wai san wanda sunan sunna da sunan sunna ko sunan addini ya tsanantawa matarsa idan mutum ga ta nan kamar keji da ke ga duk tara bi da tana gidan ubanta ta yi dan bulbul ta dan dare ta dan baje da aka gata an sa ta gidan kwasu ba kaza ba kaza ba kaza to an lilike ta abin da yake ma wajibi ta an an hana ta sai zama to gaba dai tunani ya mata yawa sai ta koma tana ramewa kuma shi ba zo yake wallata da mata hiran ba an ce ba a kallon tele ba a waye kuma bai shigowa sai sha bin dare Allah ya sauwake to duk wanda ya sauwaka mu wanda yake cikin tsadani to Allah subhanahu wataala yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah shi ba Allah zai sauwaka masa a duniya a duniya da alkiyama idan mutun ya sauwaka mutun to Allah subhanahu wataala yana sauwaka masa duniya da alkiyama nan duniya kai ma sai Allah ya sauwaka maka salamura sannan kuma gobe alkiyama ma Allah ya sauwaka maka kamar da sati da na fara a cikin tafsiri da makaranta na harkar bashi cewa ka dan daga mutun kafa in bai da ka tausauwata masa kai ma sai Allah subhanahu wataala ya sauwaka maka a rayuwa sai ce wa man satara musliman duk wanda ya sitirta musulmi duk bawan Allah da ya sitirta wacan musulmi to shi ma Allah subhanahu wataala zai sitirta sa wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya koyo wacan wani abu na musulmi wanda bai kamata ya ya fito ba akan abin da yake na aibi kaga mutum musulmi yana yi sai ka koye kai shiru akan ka akan da bakinka Allah subhanahu wataala shi ma zai ruha maka asiri malam suka ce suturta asiri ya kashi kashi uku akwai suturta asiri wanda zai zama to abin da zaka koyi alkhairi ne game da mutum kuma akwai abin da ya kasance sharri ne game da mutum kuma akwai abin da baka da ilimi kasa alkhairi ne ko sharri yanzu misalin alkhairi sai ya kasance mutum ne mai aikin alkhairi mutum ne mai karantarwa da wa'azi da tunatarwa kuma sai ya abka a cikin wani sai ya abka a cikin wani abu na banna kuma ka gansa kaga yanzu ba za a dibi bannar da ya aikata ba sai a dibi alkharransa sai a boye wannan maganar to in kai wannan Allah subhanahu wataala zai zai ruha maka asiri ba san ko misalin ya fito fili ba al-ibara wadiha mun bayyace wannan karatun mutum ne wanda ya kasance mutamassik ga addini ga dabi'u ga komi kuma sai a same shi yayi wani abu misali ala sabil misal la qaddar Allah Allah ya kare kiyayewa ya tsare sai a ce ga wani liman nan liman ne wanda yana jagorancin mutane sallah masallaci ko juma'a ko khamsalawati kuma an shede shi da mutum ne wanda yana kwatantawa ana ba da karatu da komi kuma sai aka yi da ganganci da wawanci sai aka ba liman aje kuɗi kun bai sana'a sai aka ba liman aje kuɗin masallaci sai larura ta taso sai ya kashe yanzu tsakani da Allah ya agabi ta gaci gaba ya kashe kuɗin masallaci an kyauta masa ana?
ba kyauta ba ba kyauta ba ba kyauta ba na'am eh shigelan kawai afa Allahu amma salama sai a tarbi gaba gobe ba za a ƙara bashi ajiyar ba sai a gashe maganar daga nan shikenan sai a wuce wuri Allah ya tsare gaba ina ba ta ku bayyana amma a fito ana yaya dawa ai abba liman ya sanye kaga wannan kuma sai zamanto ya zamanto tunan asiri to yin wannan in ka to karwa musulmi asiri to Allah zai rufa maka asiri a duniya da da alkiyama ruhun asiri na biyu ya kasance abun sharri ne in abin da za ka ɓoye sharri ne to wannan malon suka ce bayyana shi shi ne mafi alkhairi misali sai ga suke mutu cikin sabon Allah subhanahu wataala wanda kuma sabon in ba doka masa mataki bai bari ba bai bari to doka mataki ta a fitar da maganar a san da ita shi ne aimin babu aula da koyi maganar yanzu misali sai zama to a unguwa akwai wanda ya shi bai da aikin komai sai lalata diyan mutane sai kuma kaga ya kulla alaka da ɗayan makocinku yanzu sai kai shiru ka ce masa tara musliman na la ai dole kai bayani sai ka ce ka kai shirwaye da mai kawar wanka in ta gama gaba to iri da muzu ka faɗa yo ba gashi ba malam jabir wata mace da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take tambayar manzo Allah shawara tace mutu uku suka fito neman aurenta tana neman shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya ce kin ga wani yace shi bai aje sandarsa ga mace mana kullun dukan mace yake yi wani ko su'uluk talaka ne abinda zai ci da ke ma zai wuya wani shi ki dan dama dama ina baki shawara ki aure wani kaga sai ka ce dan manzo Allah bai sadar musulman ba halin kowa ne ya faɗa saboda shawara aka tambaye sa kai ne mutun yazo tambayar ka kuna mu'amala da wani yazo tambayar diyarsa aure sai ya ce maka malam Jabir dan Allah ne halayen wani kuma ka sa shar ɗabi'u wanda ba ba na ƙware ba kuma sai ka yi shuru ka saba sau ka ce ai kana son ka kulla alkhairi wallahi shirka kulla adam dole ka yi haka ka yi bayani wallahi dai ɗan sho ne kawai ka ga gaskiya eh ka ga mu uban gaskiya in ya ga dama ya masa in ya ga dama kuma gobara ta rage da bishigari ce amma ka koyi to wannan kuskure ne ina ba ta mun fahimta shi in aka tambaye ka harkar aure to ka boye ka fito fili ko da kun ne zan zo tambayar aure baka bi to fili ka faɗi abu daga sani a kaina da kanka ka kai ka boye kanka boye boye wannan abun to wani wani sharri ne shi kansa mai zaman kansa wani abu ya faru da da wani bawon Allah dan kwaya ne sannan kuma dokar magana bai jin maganar kowa ubansa ya ubansa yayi har ya gaji to sai Allah ya jarrabe shi da san wata yariya sai ya ce ma uban yanzu gidansu yari da an ce ta turo magabata a yi magana to sai uban ya ce shi da kai ne zai tafi sai uban ya zo ya ce ma uban yariyar ya haɗa su da girman Allah ya gaya masa ya halayen ɗiyar take ya ne halin halayen ɗiyar take wani ya ce to ka haɗa ni da wanda ba a koyi masa al'amari tsakani da Allah yariyar na faɗi tasha ce ubanta ne ba ya ce wallahi yar tasha ce maganar kowa ba ta ji kaza da kaza duk wasu halaye da sai da gane zana masa sai uban yaron yace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yace na wan ma dan tasha ne yace abin da yasa da yo gaggawa zawwa saboda kad ya turo wani yazo a rihi abun a bashi yare je ci amana ta daga kutta sun goma ce da shiddar bugin biyar sai a hada su tan sai musu fata alkhairi Allah ya shirye su a ƙarshe wannan abin ya zama to sila shirye su wallahi yaga na irin wa'annan abun ba akwai abin da ba a goyewa in sharri ne ba a goyewa Allah subhanahu wataala ya taimake mu sai kuma abu na uku shine idan idan ya kasance idan baka da ilimi kan shi abin sharri ne ko kuma ko alkhairi ne to abin da yafi shine ka kama bakinka kuma ba a san mutun ya zama to mai yawaita surutu a cikin al'amurra in ba a tambaye ka ba kai shiru da ina sha fada in ba a tambaye ka ba kai shiru a rayuwa to sai wanda Allah yake cewa wallahu في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه aya Allah yana cikin taimakon bawansa matukar bawa yana taimaka ma dan uwansa a waccan jumla da muka gabata na cikin satrul muslim wanda bibiyar al'auran musulmi haramun ne kace sai ka gano biwa ne yake wanda ba daidai ba to haramun ne malamai suka ce balma idan mutun na wani sako sai kake son ka gano wannan sabon aikin da kake yi yafi sabon da yake muni wajen Allah subhanahu wataala na sha ba da misali har a wannan bangaren a wannan wurin cewa misalin kai ne zaka zo sai kai iske wani yawo ya mallake da da bashi gishi suna ya faka da wayariya suna tsira kuskure ne ke musu dogon farki tsakani da Allah wallahi haramun ne ba sa ka ba saboda kana shiga cikin abunda yake tajassusi kawai wuce karkata ya yi wani ba zai tafi malam jaga he yayo he yayo kwana saboda ya ga musamman ma in ka zama to ustaz ustaz sai ka aje geme ka dage wando kuma Allah ne kana zuwa makaranta sai to ba za su tamu hada malamu wannan kuskure ne eh kuskure kuma shi yasa da yawa nake wai ustazai shawara idan zaka je fira gidan su yayi ka tsaya da ita a bakin baya da cikin wallahi duk namijin da ya san kimar mace duk wanda ya san kimar mace da darajarta bai iya fira da ita a saman hanya dole zai je gidan su ya zauna saboda ya san kimar ta da da darajarta to adabe ce wallahu fi auni al-abd ubangiji yana cikin taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhihi matukar bawansa yana bawon Allah na cikin taimakon dan uwansa idan zaka kawo gudunmuwa da dan uwanka a wata ruwaya madamal abd matukar bawa yana cikin taimaka ma dan uwansa ashe Allah yana buƙatar taimakeniya Allah yana son mu dinga taimaka ma junan mu shi ya sanya Allah subhanahu wataala daga cikin hikima da Allah ya sanya sahabbai a tare da manzon Allah dan a taimaka wa juna don a zamanto akwai taimakakeniya duk al'umma da babu taimakakeniya ka taimake ni in taimaka wannan ba al'umma bace ka zaman to mai taimakawa dole ne sai ka taimaka sai an taimaka maka ina ba ta gogo in ce ta rayuwar nan fa an taimakakeniya ce dole ka bada gudunmuwa kuma a baka gudunmuwa yanzu ka ko kayan zaka kasa zaka sayar taimako ka za ya saya duk wanda ya zo ya saya ya taimake ka saboda idan bai saya ba za ka samu abun shigan ba ko sai kuma idan baka kawo kayan ba zaka ba zai samu kayan ba kaga akwai taimakawa juna a cikin al'amari to Allah yana son ya dinga ganin ana taimakakeniya musamman ma ka taimakawa musulmi ba karamin al'amari bane yanzu musulmi ba ma taimako yanzu akwai wanda fa wallahi al'azim malam Jabir ya yi wasati dai da ordonan sa likita zaune bai da kudin sai magani yana nan zaune galin masu fita suna baran nan suna cewa daga likita muke makareta ne amma Allah ya san akwai wanda su suna nan bai iyawa zuciyar shi ba ta basa saboda ya san da ba daraja bace ba kima su bace to ire-ire wa'annan akwai bayan Allah da su kuma suke biyar dare sai su zo su magance musu matsalar su kaga irin wannan al'amari ba karami bane shi sanya daga cikin abin da Allah ya taimaki Ali dan Abi Talib da shi shine taimakawa bayan Allah cikin dare Ali dan Abi Talib yana da wannan kokarin idan dare yana ya gano wanda mabtsaci ne sai ya ɗauki gwangwani mai da da buhun alkama sai ya zo gidansa ya aji kana fitowa su ba sai ka iske masha Allah ga alkama ga gwangwanin mai sai ka cike da shi dole a samu sallah mai kyau aka ta binciken waye yake yi aka rasa ƙarshe dai ba a gano mai yi ba sai da aka zo masa wankan gawa bayan rasuwarsa sai ga kafaɗa saboda ta shanye saboda ɗaukoka ta yi tagara saboda ɗaukoka ya ashe shi ke wannan aikin alkhairin ina ba tarmar bayyanta da aka yi kokari duk lokacin da ka samu dama Allah ya baka dama ku taimaka musulmi wallahi taimaka masa al'amari baka san abin da Allah subhanahu wataala zai maka ba sai yake cewa man salaka tariqan duk wanda ya shiga cikin ya kama wata hanya salaka bi ma'ana dakhala wa masha ya kama wata hanya yaltabisu fihi ilma da yake neman ilimi a cikin wannan hanyar sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah subhanahu wataala zai sauwake masa ya datar da shi hanyar zuwa aljanna duk wanda ya kama hanya yana tafiya in zuwa neman ilimi to jama'a wani ilimi ilimin da zai amfane ka duniya da alkiyama kusan alilmu ilmani eh akwai ilimi kashi biyu ne akwai ilimin duniya kuma akwai ilimi na na lahira to ilimi kuma ilimin nan na lahira shi kuma bai kurkuke biyu ne ba yana amfani a duniya na alfani da agobe alkiyama to neman ilimi neman ilimi ba karamin al'amari bane ina mamaki musamman da ƴan kasuwanmu iske mutum zai fito karhe bako ya baro iyalinsa bai koma gida sai karhe 10 na dare amma wallahi a awa 24 da yake da su a wuni bai da minti 10 na karatun alqur'ani subhanallah makaranta ma tun ta yarinta Allah ya saka ya ma uwayensu da alkhairi tun ta yarinta da yayi daga nan an kare ai lokacin da muna ɗan yara mun karatu wajen malam kaza da wajen malam ai malamin mu da eh dan muka karatu dan muka diyan baki da horba duk da horare duk sun suka yi amma ba fatiha kirki wallahi bai iya karanta kuma wai ba dawo shi bace ba shi wannan ba dawo shi bace bai iya fatiha ba dawo shi bace kai sai mutum engineer da engineer wai in ka bashi qur'ani ya karanta maka fatiha ma ya rike maka shi al-alfab saboda kuma kasa-kasa ta koma sama wai injiniyar ne wai su ne injiyoni daga mutum doktor da dayar gaban sunansa amma in ka ba shi ƙur'ani ya karanta maka ka ɗauko shi dali harkar addini bai da alaƙa da ita ai wannan bakin asara a duniya kenan ko bakin asara wallahi kuma wani abu ɗan uwa dalibai abokanai na wallahi alazim idan kaga kanka a hanyar neman ilimi ka gode wa Allah ubangiji na son ka da alkhairi duk wanda kaga yana zuwa makaranta to ka so ko baka so ba akwai alkhairi tare da shi duk wanda kaga yana tafiya makaranta in mutuwa kake sai dai ka faɗi ka mutu amma wallahi akwai alkhairi tare da shi hadisi na annabi ke cewa may yuridullaha bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake so sa da alkhairi sai Allah ya gane da shi addini ta ina ake gano addini jama'a makaranta ta makaranta shi yasa manzo Allah ma sai da karantar da shi kuma ba wanda zai cewa shi ya isa kashi shi mai karatu ƙarya kake yi annabin Allah da yafi kowa daraja yana da yana da malami yana da malamin da ke karantar da shi shine malaika jibril ashe kakkai wasa da zuwa makaranta akwai alkharrai a cikin akwai alkharrai masu dimbin yawa a cikin a cikin zuwa makaranta ce sa ku yi hakuri da duk irin abin da zaku ji mun ci an sa karatu kaza wallahi alkhairi ne kuma na rantsi da Allah wata ran kana son ka je karatu ka rasa tahiya karatu kana so wallahi ka rasa yanzu akwai wanda fashi da zai samu dama a juyo shekarunsa ya dawo a baka nashi da duk abin da ya mallaka ya yarda akan ya samu dama ya kuma makanta ya zauna amma bai iyawa karatun nan fa lokaci gare shi karatu lokaci gare sa shi yasa yana daga cikin abin da ya kamata ka dage karatu ka dage kuma wallahi kaga kurce ka in baka tare karatu a kurce ka ba to baga lokacin da ka tare karatu ba duk malamin da kaji ana fada a duniya tajara cewa su imamun nawawi su imamul qurtabi su su su imamu ibn al-qayyim al-jawzi su ibn taymiya su shafi'i su malik su su su abunan an-nasa'i abu daud ibn majah tun suna yar suka tare karatu e tun suna suka suka tare karatu kakkai wasa da zuwa makaranta a wani hadisi kai hatta dutsen da zaka biyo ka gamu da shi in ya raka zaka je makaranta sai ya gaida ka ya maka addu'a dutse ba wani abu da zaka biya a kansa ka fito da niyyar tafiya makaranta face sai ya gaida ka ya maka addu'a jama'a wannan ba duk duniya ba wanda ya samu wannan falala sai dalibin ilimi shi sai kakkaji kakkaji kasala game da zuwa karatu da an ce karatu yi kokari ka tashi yi kokari ka je ka zauna ka saurara akwai alkharrai a ciki Allah subhanahu wataala ya dace da mu amin kaga ana samun azzanta hanyar karatu kenan zuwa makar shi yasa sahabban annabi kullun suna ga gindin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu suka kun fada eh jami'ar fari a duniya jami'ar shugaban halitta a Madina nan karatu ne aka fitar karatu ne ake yi kuma tsantsar karatu kuma dole ga tashi karatu ka da son rai ka tsaya ka san wa zaka karatu a gonsa musamman irin duniyar yanzu kuma wallahi ban ba ku shawara karatu a social media ba karatu bane karatu zo gaban malam ka bude littafi a biya baka shine karatu da haka magabata suka yi karatu al-imamul bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala ya taba tafiyar wata guda don neman hadisi na annabi guda hadisi na annabi sai da ya tafiyar wata guda wai miye dalili ya ji an ce wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane har aka kai daga manzon Allah ya ce to shi ma zai zo ya jiyo bakin wannan wanan nan ya taka garin hanyar ya je wata guda saboda ya nemo hadisi guda yanzu muka karatu sai kaki ta ko'ina a social media ga karatun malamai ta ko'ina littafai yanzu ba abin da ba a karantawa ba abin da ba a koyarwa sai in ka kiya ka kiya in ka kiya ka kiya Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan zuwa makaranta zaka kar mu yi wasa da zuwa makaranta wallahi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah bihi tariqan ila aljanna Allah zai shirya da shi hanya zuwa aljanna dan muna zanta ilimi ne na ilmu shari'a duk abin da yake da alaka da shi na sani wanda abin da ya shahi alaka na na wanda mutum zai fahimci addininsa misalin kamar karatu ilimin nahawu ilimin wanda ke taimaka mutum ya fahimci mi ya fahimci qur'ani da hadisi ko kamar ilimin tarihi sira ilimin da zai taimake ka ka gano abin da ya mukana amma tsakani da Allah akan abin da ya shafi ilimi na na rayuwar duniya to malu suka ce baya shiga cikin wannan hadisi wannan hadisin ba baya ana zancen ilimi na shari'a abinda za a bautawa Allah da shi da duk abinda za ka karanta inda ba za a bautawa Allah da shi bane to a dan duniya ake barin sa kuma ka dibi shi ilimi na duniya babu wani mutum duk tsabar bokon sa duk inda yake a ce professor ne yayi professora ya mutu a zo za a karanta masa na karatu wanda ba Qur'ani bane ko akwai shi inda musulmi ne ba yiwa duk abunka in ka mutu fatihan nan za a karanta maka duk abunka wallahi duk duk abun da kake takama da shi a duniya in galaka tana tabo sama ta bakwai in dai galaka za ta tabo sama ta bakwai in ka mutu fatiha za a karanta ba wa fatiha nan da yawa cikin mutane ba su iya ta ba kuma wai yanzu ba karatun ba ake yi ba dawo dama ma yanzu alhamdulillah wallahi yanzu in bariki mu in buku mu suna karatun addini Allah muna maka godiya suna karatu babban matsalar muke fama da shi ne ƴan kasuwa ne ba sa karatu yanzu galiban yanzu makarantu ne tana da karantana suna da karancin dalibai ƴan kasuwa saboda a duk abin da aka sama gaba shine duniyar da a tara duniyar ubangi subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya Allah ya sanya mu wani lafiya sai manzo Allah ce wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wasu mutane ba su taba taruwa ba a cikin gidaje da cikin gidajen Allah me gidajen Allah shine masallaci ne kamar da Allah ce fi buyutin aznallahu an turfa wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal sai rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah haka sai Allah ya yi su yace a cikin wasu gidaje ubangi subhanahu wataala yayi umarni an turfa doka kasu wa yuzkaru fiha ismuhu kuma a ambaci sunansa a ciki yace yusabbihu fiha a dinga masa tasbihi a ciki bilhuduyi wal asar sahi da marice sai Allah ce a kore shi kuma ana samun rijalun wasu irin mazaje la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah kasuwanci saye da sayarwa baya shigaltar da su game da me game da ambaton Allah subhanahu wataala alamar cin nasara ce a rayuwa ka wayi gari dan kasuwa kana zuwa karatun addini wallahi alamar Allah na tare da kai in Allah bai son alkhairin da kai sai Allah ya hada maka fadodi su bila adadin kana fituwa daga kasuwa fada in ka kare wannan aka wace ka biyo waccan fadar ya kare ka biyo waccan fadar kafin ka shige na dai dare yayi kuma gobe haka jibi haka kuma daga shi tsegumi sai ƙarya wani yayi kaza wancan ta kaza haka sai mutuwa ta zo ta tsoke mutum bai je ko ina ba ba ku lura ba wannan ba zai su mu suka yi mana yawa fa daga sai mutum yana fito daga kasuwa kawai ga makaranta ba zai je ba wani ma har da sai sai ya zafa da da sai ma sai da yi tsegumi Allah ya sauke to sai ce tunna kitaballahi suna ambatan suna karanta littafin Allah ay yaqarunahu lafzan wa ma'ana ana karanta littafin Allah ko a fassara shi ko a karanta ko a yi tafsiri sake nan ko wai tadarasunahu bainahum ko suna kokarin fahimtar su tsakanin su da juna sashi suna karantar da sashi wannan littafi illa nazalat alaihim as-sakina fa ce sai natsuwa ta sabka akan su zaka zuciyar sun natsu yanzu don Allah duk wanda zai shigo masallaci nan zai ga mutane sun natsu tsakaninka da Allah da orkes ake yi kana ganin ana natsuwa haka kowa ya ja gehe sai ya natsu amma da yake hadisan annabi ake karanta ana karanto ayoyi sai ka ce kawai kana ta jin daɗi kana ta ƙara alamar imani da ke nan damu ko innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkaluna wannan a suratul lanfal kenan ko masu imani shi mai imani shine wanda idan aka karanta alqur'ani sai ka ji shi yana jin dadi zuciya salo shi ga yayi sanyi ya natsu ya mai da hankali yana ta saurare alamar imani kenan amma dan ta shafa shi qur'anin bai da lokacin sa shi yasa zaka iske sallarsa gaba ɗaya babu wa'azi ko ɗaya babu qur'ani ko ɗaya in ka gansa da ƙur'ani a watan ramadana shi na wucewa kuma su rabu da ƙur'ani Allah ya samu wanye lafiya to illa nazrata alaihim mustaqina sai da tsuwa ta sauka akan su shi ne kuma alita da kalbi zuciyar mutum duk damuwar kuma ka lura na sha faɗa wa malam Umar wallahi shi ne duk damuwar ka inda zaka zo makaranta sai lokacin da kika to sai ka ji komai ya tafi ba ka gane kana damuwa sai an tashi ka amma da in ka shigo sai ka ji natsuwa yanzu zaka zo masallaci ba a zo karatu ka zo makaranta in dai kana niyya baka da kobiyi cikin aljuhu kuma hankalinka kwanci kuma kana ta tilawa kana ta nazari amma kana fitawa sai ka fara rafa kai ashe kaza da kaza ashe akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma kan in ka zo karatu kan natsu wannan sai ta sauka baka jin komi sai Allah ya ce wa ghashatuhumur rahma kuma rahamar Allah ta lillibe su la ilaha illallah rahamar Allah ta lillibe mu ba su zuwa makaranta kenan ko Allah ya sauka mana da wannan rahamar ghashiyatuhumur rahma rahmar ubangiji zata zata kewaye su zata lullube su wa haffatuhumul malaika sanakun malaiku su yi ran gane su kada ka san idan shugaban kasa zai zo ko wani minister ba ana sa soji ba police su tattare ba ka bane to dalibin ilimi saboda girman sa da darajarsa a wajen Allah na rantsa da Allah ya yi shugaban kasa billahi allazi la ilaha illa huwa dalibin ilimi a wajen Allah ya yi shugaban kasa saboda shi dalibin ilimi in har zai tsaya yayin karatu to mala'iku na musamman Allah yake turowa su gadin sa ga yamin shugaban kasar da Allah yake turo masa mala'iku su gade shi ban ji ba ta yi watakila ko naku ana gada shi musali malar jabir in yana son ko ya samu wannan karamar sai ya je makaranta ai kuma bai da lokacin zuwa makaranta eh bai da lokacin zuwa makaranta sai wanda Allah ya ya ce maka Allah ya samu wani lafiya a shiga ga dalibin ilimi ba karamin mutum bane duk talaucinsa duk kaskancinsa ake ga cikin ake ganin cikin mutane wallahi ba karamin mutum bane yasa ali dan abi talib ke cewa radina qismatal jabbar fina lana ilmu walil a'da'i mar aw tarwaya walil a'da'i jahul yace mun yarda da kasan da Allah ya raba ya baiwa kowa mu da Allah ya tashi ba mu saboda muna ɗan gata sai Allah ya ba mu ilimi ya sanya mu daliban karatu amma makiya kam sai Allah ya ba su duniya duniya da abin da ke cikin ta ina ba ta kun fahimta to in ka samu kanka cikin daliban ilimi to wallahi ka ta gode ma Allah kuma ka tarotsin Allah ya kashe ka a hanyar makaranta amin alhamdulillah ka tarotsin Allah ya kashe ka a hanyar makaranta domin har annabin Allah ya mutu wallahi karatu yake yi ka san yafi kowa dai ko yafi kowa daraja da kima da mutunci a duniya ko amma har annabin Allah ya zo fati wallahi karatu yake yi Allah ya samu wani lafiya sai ce kuma wazan bayan mala'iku sun kewaye sun kewaye ɗaliban ilimi da kuma wadhakarhum Allahu fi man inda sai Allah subhanahu wataala watan ya ambace su a cikin al'umma tawagar take wajensa al'umma take wajen Allah su waye mala'iku wannan karama ce guda guda uku guda uku nazalat alaihim as-sakina guda hudu kenan ghashatuhum ar-rahma khafatuhum al-mala'ika zakarahum Allah fi man inda duk duniya ba wanda hada wannan sai dalibin ilimi ka samu ka samu natsuwa rahawar ubangiji sannan kuma mala'iku su kewaye ka sannan kuma Allah ya dinga bada labarin ka zakarahumullahu shi Allah shi zai dinga bada labarin ku fi mani indahu a cikin al'ummar take wajensa su waye mala'iku Allah yake cewa a hadisul qudsi man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu duk wanda ya ambace ni a cikin tawaga a cikin wasu jama'a ni kuma na ambace su a cikin al'umma tafi wannan al'umma da ya ambace ni a ciki kage idan ka zo makaranta kana karatun qur'ani ko kana sauraron qur'ani ko hadisi ana karanta da kai to sunanka fa wajen Allah ana ambata shi ana Allah yana ambata sunanka ashe kaga kaga ba karamin kima ce da daraja gare ka wajen Allah ba yanzu in in konsai kake ko kuma president da konsai da wani abu tana iya kasancewa shugaban kasa ma bai san sunanka ba ba ka bane sai kasance bai san ka ba amma duk dalibin ilimi na da rajista a wajen Allah subhanahu wataala akwai sunansa mala'iku su san sa dalibin ilimi ne a wata ruwaya kuma za su shimfida furafukan su ka buka ka taka saboda yarda da abin da zaka je zaka je nema ya Allah ka kashe mu a wannan tafarki na karatu Allah ka raya mu akai kuma sai manzon Allah yake cewa wan batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasbuhu duk wanda ya jinkirta aikinsa ya jinkiri duk wanda aikinsa ya jinkiri to lam yusri bihi nasbuhu dangantaka sa ba ta yi masa amfani idan mutum ya jinkirta yin aikin alkhairi a duniya to duk matsayin gidanku gobe kiyama baya yi maka amfani gaban Allah jama'a ko kun fahimta gina ake cewa kai ne wani dan wani jikan wani kama kunnan wani kana jin dadi a duniya sai kasance baka yi wa Allah aiki ba to idan ka je kiyama ba ruwan Allah da wani nan dan wani jikan wani ba ruwan Allah da wannan dangantaka ba ta maka amfani in ko ka dan shugaban kasa ko dan wani in baka yi abunda Allah ya umarce ka ba wallahi ba abunda zai cike ka gaban Allah subhanahu wataala ai shi yasa Allah ya yayi kace hanzari yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sata inna akramakum indallahi atqakum wannan hujrata kenan ko Allah ce ya ku mutane Allah shi ne ya halice ku daga rayuwa guda inna khalaqnakum min zakarin wa unsa daga namiji guda daga mace guda shine hawa da adam waja'alnakum shu'uban wa qaba'il muka sanya ku tsagi yanki yanki ya dauka a cikin kar geographic sai a ce wannan yana rayi a Asia wannan yana a America abin nan a Africa wannan yana kaza wannan yana kaza shu'uban kenan wa qaba'il kuma kabilu daban-daban wannan ba haushe ne wannan ba zabar ne wannan billace ne wannan kanuri ne wannan buzu ne wannan kaza balarabe ne wannan kaza sai Allah ce li ta'arafu da mun haka ne dan kusan shuban wa qaba'il li ta'arafu dan kusan juna Allah ce dan dan kusan juna wannan ya cudanya da wane wannan ya auro cikin wannan kabila sai a ce ai babansa kaza mamansa kaza dan gida biyu ne kenan ruwa biyu ne shi inna akramakum sai Allah ce amma fa duk matsayin gidanku da kabilar ku da yankin ku to ba shi bane Allah ke kalla dan da ana wannan kallo to da sai a ce fir'auna yafi kowa matsayi a duniya ba haka bane saboda a tarihin duniya gaba ɗaya har America ta san da wannan tarihin a shekara in ka kirga shekaru dubanne baya babbar ƙasa da ake ji da ita a duniya ta ce Misra tana da abin da har yanzu America ba ta da shi har yanzu Misra Egypt tana da abinda America ba ta da shi har yanzu kuma su kansu turawan irin wasu gidaje sun tawa maki ya aka aka gina su amma dai a ƙarshe dai Fir'auna kaskantar rasu ko haka Allah ya kaskantar da shi aka walakantar da shi kuma Allah ya aje ga wasu da ta zaman to izala duk wanda zai zo duniya ashe ba ba tinkahu da nasaba ba ni ni ni ai yazo a a hadisin Anas sallallahu alaihi wasallam ne hadisin da Imam Abi Dawud ya fitar da shi a hadisin da manzo yake cewa a zamanin Bani Isra'ila an samu su mutane guda biyu suke takama suke takama guda yayi takama da nasabarsa yace ni ne dan wane jikan wane kama kunnan wane sai zo da kakansa na tara duk manyan mutane ne shi kuma gudan da ya tashi ce ni ne wane dan wane dan musulunci eh karshen da yake nan ko sai aka yi wa annabi Musa wahayi wancan dan wane jikan wane har da tara ko a hada da shi duka da hannu goman kenan duk in wuta ne wannan ko da yake dan wane dan wane wanda ba kowa bane shi musulunci ne gaban sa to dan aljanna ne shi da wancan wayin nasu ina batar mun fahimta dan haka eh kakka damu da nasabar gidanku da mulkin babanka ko kudin babanka a'a shi fa nashi daban wa allaysa lil insani illa ba sa aikin babanka daban aikin aikinka daban haka abin da ya kamata ka maida ma hankali shine kai kai kai ne eh laysa alfata man yaqulu qala abi inna alfata man yaqulu ha ana za ai ba shi bane saurayi cikakke wanda zai da ai magana ce babana babana ce namiji jarimi shine da aka magana ce ni ni kai da shi kansa kenan ko Allah ya datar da mu karshen wannan hadisin kenan ko mallan jabir akwai lokaci
minti goma minti goma sai mu fido fawaidikin wannan hadisin na so mu je hadisi na gaba amma dai aka ce ba lokaci ba za mu iya ida su ba a cikin a minti goma ko zai ido baiwa a takaita sake nan ko a takaita karatun a nan jayyid daga cikin fawaidikin wannan hadisi abinda za mu doka na fa'ida wanda ya kamata kowa ya rike shi ne wannan hadisi na karantar da mu yayi wa musulmi mai imani damuwa yayi wa mai imani damuwa kuma wannan ya shahi duk abin da ya shahi damuwa ta kudi ta jiki ta yaƙi da makamantan wannan duk wata damuwa da mai imani zai iya shigarta to ana son ka yayi masa wannan wannan damuwar kadibe da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wanda zai zo da damuwarsa gaban manzon Allah ba ce annabin Allah yana biya masa wannan bukatar yayi masa wannan damuwar kuma Allah yana son ya ga kana yayi wa dan uwanka damuwa kuma kai kanka abun jin dadin ka ne kuma ka gwada wallahi in ma baka yi ka dinga yi kaga mutum cikin matsala ka taimake sa wallahi zaka ji dadi kuma zaka tuna ka taba aikin alkhairi amma ka zauna kai kawai shikenan ba ba amoruwa da kai musiba ce akwai wanda fa akwai wanda ko kannansa wallahi ba sa amoruwa da shi kannansa gaga an boro da shi kai kannan matarsa ne kannan matarsa Allah ya sama mu wani lafiya abu nabi wannan hadisi na karantar da mu cewa eh aljazaa'u min jinsil amal aikin da mutun ya aikata sa to daga nan ne ake ba shi sakamako iya kudinka iya shagalinka gaban Allah iya kudinka iya shagalinka barikinka aljihunka eh abinda kai a nan duniya to shine Allah zai sakanka maka da shi a gobe a gobe alkiyama haka wannan hadisi na karanta da mu cewa eh akwai ranar tashin alkiyama za a za mu haɗu a wani rana da ake kira shi ranar tashin kiyama dukkanin mu nan kuma kowa duka duniya za a taru ba wata ƙasa da za a bari a duniya saboda girman mulkin ta ko saboda tana da fisas mondial ba wata ƙasa da Allah zai bari da tana da fisas mondial tahiya za ta yi duka wannan fisas ta yaza za su yi su watsi su zo gaban Allah subhanahu wataala kuma Allah ya musu hisabi haka akwai alkiyama gaban mu ashe akwai buƙatar kowanne mu ya fara free fara sai kin tahiya wannan kiyama saboda ita wannan kiyamar kin zawa take ba a faɗa maka lokacin tafiyarka dan duk cikin babu wanda ke da labarin da zai mutu malamar ku kasa ranar ka tafi ba wanda ya sani wallahi ba wanda ya sani kuma in za ka tafi ba a shawara da kowa duk duniya annabi ya samu lambar da zai rasu a nemi shawararsa manzo Allah lokacin da zai rasu sai ka tambaye sa wai a ƙara masa rayuwar nan ko kuma sai ce ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la yare fi son ya gane da aljanna nan ya more saboda duniyar gaba ɗaya wahala ce duniyar gaba ɗaya wahala ce wallahi ba wani abu mai daɗi a duniyar ko akwai babu in ho kuɗi Allah ya baka lokacin jidali yake wallahi ka tambaye masu kuɗi su baka labari ka dinga fira da su su dinga gaya maka wallahi babu wata moruwa a ciki a jirga maka kai kullun cikin lisahi kana kwana kana kana kana kwana kana jin tsoron a taushe ka ba haka bane mai mulki kullun dibe yake ana ayi ayi kude ta a juye sa haka muke ta rayu ko Allah ga shi kuma talaucin ma ya masa yawa ya masa ya masa kaka gida ya rasa ina ne yake da gwamnati ta matse can na musun matse sai rasa shi ina rashi bawon Allah abun tausayi abin na gaba wannan hadisi na karantar da mu ashe ranar tashin kiyama akwai tsanani amma ba ga kowa ba akwai masu shiga cikin tsanani kamar da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan a Qur'ani mai girma Allah ce wa kana yawmun 'alal kafirina asira wannan wuni na kiyama ya kasance mai tsanani ga kafirai haka yake fada yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir kafirai za su dinga fada su ce wannan wuni mai tsanani ne ashe ana ta ce muna kiyawan nan kiyawa muna ganin kamar taron siyasa ne za a je a yi kongire a dawo ashe ba haka bane ini ne mai tsanani domin imani sai ya gode wa Allah subhanahu wataala shi ba zai samu wannan tsananin ba sama in kana taimakawa bayan Allah Allah yana son wannan al'amari abu na biyar daga cikin fa'idar wannan hadisi shine ana kwadaitar da mu sawwakawa bayan Allah ka zamanto mai sawwakawa ka zamanto mai sawwakawa dan kasuwa kake ka zamanto mai sawwakawa kaka sa dogon guri sai ka samu riba mai yawa ka dinga dubin al'ummar annabi Muhammad idan fata a ce kuna raye a matsayinku Allah ya ba ku al'ummar manzana tana wahala, ni amfanin zamanka mai kuɗi, in har al'ummar annabi za ta iya wahala kuma za ka yi kawo gyara a ciki. To, ana son ka zamanto mai sauwaƙawa, kuma mai mulki kake ka zamanto mai sauwaƙa, kaka tsananta, musamman masu mulki su ji tsoron Allah, a dinga sauwaƙawa bayan Allah. Yanzu ka ji duk ƙasar na fa, wallahi azin talaka ya fi kowa wahala a ƙasar nan talaka ya fi kowa wahala ya duka ribi duk ministorin ƙasar nan da ditekin nan ƙasar nan daga su kawai hankalinsu a kwance in shinkafa ta ƙara kuɗi ba san ko ana yi ba don an ce an ƙara kuɗin ne daga ana kawo fa su ba sarai saboda komi an ɗauke masa baya biyan huta baya biyan ruwa baya sayan abinci likita baya biya shi sai wallahi na daga cikin abun da ya saka ga an kasa gyara wasu ababe saboda su abun da talaka yake ji ba sa ji sa ba sa ji likitan ku ke zuwa ku ji likita wai ta gwamnati wannan shi in dan sabai da lafiya faran su zashi da shi zaka ko a gyara ko kan a gyara oso guda abu a wajen sa bai damu ba shi yasa ya kullum ba fatukan su su fa a ƙara musu a ƙara musu alert su su dinga jin alert su su bi gane haka kullum kullum su su indemnity kin su ya ƙaru kullum samu ƙari indemnity amma dai kan talaka ya za a yi talaka ya moru wannan ba damu su bace to a matsayin ku na jagorori haƙƙi ne wajibi ne ku dinga tunanin ya za a yi a sauwaka ma talaka ya za a sauwaka ma talaka ta inda mutunci bai kawai a ci ƙasar nan ba abinci sai an auna shi saboda talaka ya samu ingantaccen rayuwa talaka ya samu ingantacciyar rayuwa me ya amfanin kana mulki talakarka da wanda kake mulka yana jin daɗi yana wahala yo ba dan wannan ba ba ba za ka yi mulkin ba ko yanzu da Allah in da ba mu akwai wanda zai mulki wa za ka mulka ka dai kadan ka mulki aljanu da yanzu eh duk son mulkin ka da iya mina hikicin ka da kwarewar ka a siyasa politik ka karanta wace ce baya amfani in ba mutanen haka al'umma kake jagoranci ashe ka dinga kawo abun da ke sauki a cikin su ko musamman a hurare guda guda uku ya kamata a tausaya wa talaka abin da ya shafi bangaren abinci wallahi a dinga tausaya wa talaka ya zama to zai iya zai dan kama abin da zai samu ya ci abinci mai kyau yanzu wallahi alazim a kasan nan akwai talakan da akwai talakan da wallahi alazim saboda tsananin da ake ciki wahalar da ake sha har ya manta rabbansa da ya ci naman ya ci naman miya ana akwai wanda ya ga ya hada da zabi to sai ranar sallar sallar idi al-fitr ya da kaji saboda shi yanzu ba ta kajin ake ba ya za a samu garin kwake ko wani wake a hada a samu a ci gida uwa ubawa hatta ma'aikatar suke ma gwamnatin kasar nan aiki ta kakar ta gagara kula da su balantana wanda shi zaune ke zai mata komi ma'aikacin yanzu in kana son ka mutu a kaskance to ka kulla alaka da aikin gwamnati a Niger magana bi saraha wallahi lazim in kana son ka mutu ka rayu a walakance ka mutu a kaskantacce to ka kulla alaka da yin aiki a wai kaji an ce fa kusan duk dubban zace wallahi billahi duka kadir ayan ko ne ake bashi kadir ayan nawa ake bashi a kasan nan duka kadir ayan duka can dai plafon ce kadir ayan ko ba zan can kadir atura ko kuma wanda yake wanda bai ma kai a ba nawa yake ba shi a ƙasar nan tsakanin Allah ba kuma abinda ma'aikatan wuce su fi kowa wahala a ƙasar nan yanzu kalibi kwantarakciyar bawon Allah talaka Allah ya kawo musu ƙarshen al'amarin nan Allah ka shiga cikin al'amarin kwantarakciyar ƙasar nan kaga mutum kaga wai saboda kwantarakin na fa sai ku rubuta matar ka fa saboda jika 75 kusan kenzu me nawa aka yi kuma kakin a bata sai an kai likaran senk sai wata ya kai 45 kuma idan za a bada kudin ka zo ka ga da ake ba su kudin ba a mutunce ba yanzu wani dan Allah ku ga yanin wani minista ka taba gani ko dipice ka ga shi a banki na layi ya ji amsa kudi tsakani da Allah wani duwan ne ka taba gani ko wani wani inspector ka ga shi na layi ko ya ci amsa kudi amma ƴan uwa bayan Allah kuma wai masu karatun fa masu karatun sai zan ya ai ai yadda yadda ake musu mata suke shi yanzu ta'addanci da kisa yayi a cikin ansanye ma saboda ba doke su mutane ba an kaskantar da su a wulakantar da su kaga mutum kawai shi ma ko ya ko a ko ba a gane ba dai oho saboda shi gidan shinkafar gidansa mata mata ba shinkafa ga haya ga huta ga ruwa kai kana ta minister ba wani abu da kake sai dai kawai cin kudin gwamnati ka hau jirgi ka tai wannan kasar ka jawo mission ce kawai kunci kuɗi shikenan daga zaman kawai sai ka sanye abin da za a bayyana mutum na shekara guda ba ka ake rayuwa kuma a ce ana tausayawa kuma wallahi azin ba yanzu duk abin da ake tai mana duk manta ana zawa yakin kadin siyasa wallahi duk manta miki sai a kira ka a ce to mun ga kana da kokari bureman ka shi ba cikin haraka kana yi ya kamata da gaba maka firete an kare da kai eh iska ne wallahi an kare da kai wallahi an kare da kai wanda ake ɗan kasuwa kuma sai an zo gab sai a haido kwangila sai a baka ɗan kasuwa je ka sha ka tayi sai an zo gab sai a ta za a yi rekiri take mutane function public ɗan yi mutum wani duka function public ina mamaki duka na wace wanda bai santa bane ke marmarin shigarta amma wanda ke ciki shi kai da ƙwarai ke ina in ya samu damar fita wa lafiya cewa za shi Allah ya samu wange lafiya da ka yin ƙoƙari yin kokari a tausayawa bayin Allah a zaman to masu tausayawa bangaren abinci kiyon lafiya da kuma abin da ya shafi biyan ma'aikata a cikin a cikin a cikin lokaci sannan kuma a gaba wannan hadisi na katar da mu cewa lokaci yayi to ruha asiri kuma zaman to masu ruha mu junan mu asiri to Allah ya ruha mana asiri duniya da alkiyama wannan ruha asiri jama'a ko ruha asiri abu ne mai kyau mu ɗabi'antu da ɗabi'a ta ruhin asiri kada mu zamanto masu kokarin yada shari'a tsakanin mutane ka zamanto idan kaga dan uwanka yayi abin da ba na kyau ba eh to in zaka iya kai masa nasiha in baka iyawa kuma ka tsaya shi da addu'a amma ka zo kana fada ai dazu na shayo kuna na ga wani shi na ga wani shi yayi fakin to wallahi zulubin da ka doka yafi tsayo da yayin wannan yariyar wajen Allah subhanahu wataala haka in ma zaka iya kana iya gudunmuwa da zaka basa to ba shi yaje ya aure ta saboda tsayawa saboda titiya da alkhairi sai da dawo ka zauna kana yi da shi sai ga mutun yazo yana ta surutu kuma bai yi dala goma zai iya baka ba amma kuma zai zo ta surutu ai kun yi kaza kun yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza yasa nabin Allah yake cewa Allah ya tsani an ce an ce kaga an ce an ce to mu raba kanmu da ita kuma muna fata Allah ya kawo gyara a cikin wannan kasar tamu ra muna rayuwa ne amma wallahi matsalar kasar nan ko ya ga ce za a yi bayani matsalar kasar nan ya ga ce za a yi bayani to to in ka da sauran imani dai ko to zaka eh zaka zaka iya baka san zaka ci da wasu wasu mutane daga cikin mutanen kasar nan ba saboda sun tattare gomi daga su sai dayan su bayan Allah na ta wahala to Allah ya kawo da suke cikin al'amari kuma Allah ya kawo gyara Allah ya shirye mu da su ba ma fatar su lalace muna fatar shirye su saboda ci gaban su ci gaban mu ne a duk da aka shiga maka in ya gyaru jin dadin naka ne saboda ko ba komai zaka more rayuwa in ko ya lalace wallahi sai kai kowa shin azaba sai sanya ɗan wa kuskure ne zage shugaba bal ma haramun ne ka zage shugaba ko mummuna addu'a akan shugaba addu'a ake musu Allah ya sa su shiryu ba a fatar Allah ya ya tsine musu in ba sa shirye sai a ce to Allah abin da ya dace da su sai Allah shi ya musu ya bi kalsanin abin da ya dace da su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh